الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أو بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول يا تنبتك الله wanda ya kaddarci mu cikin wannan masallaci na stm wannan rana ta lahadi wadda makaratun wannan littafi na muniya ta ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah yau za mu tashi daidai shahi na saba'in da uku fi majabi turak أهل الأرض واختلافهم في القرآن شكل مجامع الطرق تتروى حيوي نا أهل الأرض a mutanen da a saman ƙasa waktilafuhum da saɓaninsu kuma fil ƙur'ani cikin ƙur'ani ya ce wa iza a ratta majami'ar turakin lati fi haftirakun nasu fil ƙur'ani wa iza a ratta idan kana nufi ma'ana in kana son majami'ar turki mahaɗa ko matattara hanyoyi allati fi haftirakun nasi wadda cikinta akwai rarrabo mutane fil ƙur'ani dangance da ƙur'ani فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف هما له ركنان فمدارها مدا مدار مذاقيتا ولن كيكا وانتا أصلان أصلي بيونا قام عليهما هذا الخلاف wannan saɓani ɗin ya tsayu a kan wannan wurin kai kawo guda biyu ɗin kuma su biyu ɗin nan kuma lahu rukunani suna da rukunai guda biyu waɗannan asullai suna da rukuni guda biyu hal قوله بمشيئة أم لا وهل في ذاته أم خارج هذان هل قوله شنوي مغاناتي شيء أبنجي da ya da ƙur'ani bi mashi'atin da suna da mashi'a ta tashi suna amla ko ba da sunai ba wahal fi zatihi shin magana cikin zati ne take au kharijun hadani ko kuma wajen waɗannan bi shi zan ƙur'ani a'a ubangiji ya waɗe shi na bi mashi'atihi da mashi'atai amma kuma ba cikin zati ne ba muna fahimta zai kawo mana misali ba cikin zati ne na ba da mashi'a ya kwaɗa amma ba cikin zati ne na ba ko kuma a haɗa ta ya kharjina da gare shi ya hita daga gare shi ba ciki ne na ba muna fahimta idan ya zam a ɗauki ƙur'ani kamar sun ga ce a lauhil mahafuzuna jibrilu ya kafo shi to ina na ƙur'anin shiki eh kaga kharij na ko minhu ba ciki ne shike ba wasu ka ce kenan shina waje ba ciki ne ba ko bai da alaƙar zati ne kenan to wasu ma na ganin ai shi ubangiji bai da ma mashi'a wa kaza ka laisa li rabbina a abun ga ce ko a laisa li wa kaza ka laisa li rabbuna a ba can ba sam'un ba ko a shi na cewa min kuduratin ko wa ka za ka laisa li rabbina min kuduratin wa iradatin a au rahmatin wa hanani wanda suna ganin ubangiji bai da kudura bai da irada ba wata rahama balle tausayi a can ƙarshe suna ganin kai bai da ma wata mashi'a bai da mashi'a shi to in bai da mashi'a kaga sai a ce maganar tashi ba da mashi'a ta ta tun da bai da ita to shi na hal qawluhu bi mashi'atin amla wata magana ta shin magana ce da mashi'a ta ko ko a'a haka abin shi ke wahal fi zatihi abin cikin zati ne shike am khariju hadani koko wajen waɗannan ababuwa biyu to sai mala ce aslul khilafi jami'i ahlil ardi fal qur'ani fatlub muqtadal burhani aslul khilafi jami'il ard sabanin gabaɗan mutanen ƙasa fil qur'ani cikin qur'ani sabanin su gaba ɗai abinda sun ka sassaɓa a kai ne cikin qur'ani fatlub to ka nemi muqtadal burhani ko abinda hujja za ta yi hukunci a kai muna fahimta mutane sun yi saɓani biyu na shin ƙur'ani kalamullahi ko ko makhalukuna halitta ce an kai ko zance na ai an ka samu saɓani wasu ka ce magana ta yi ta wasu ka ce halitta ta yi ta ko to sai ce abinda za ka yi ka nemi muqtadal burhani abinda hujja ka hukuntawa ba tunani ba ko ra'ayi summal ula sannan na farko suwa na nan jahamiya nan zai yi magana maturidiyya da jahamiya summal ula sannan na farko su jahamiya ƙalu sun ce بغير مشيئة وإرادة منه shi ƙur'ani ai ba mashi'a ta ta Allah ba ba irada ta ba tunda bai da mashi'a ubangiji bai da irada ko to ba za a ce ƙur'ani a ubangiji ya haɗe shi ba da mashi'a ce da irada ta bai da su sai ce faƙa ifatani su ma bangare biyu suke jahamiya ko ihdahuma ja'alathu ma'anan qa'iman bin nafsi aw qalu bi khamsi ma'ani ihdahuma dayansu ja'alathu ma'anan ta sanya shi qur'ani ma'ana ta qa'iman bin nafsi wanda ya tsayu ga rayuwa ma'ana ta shi ƙur'ani ba wai zance na ba zance daban ma'ana daban muna fahimta ma'anar kaza ba shi na hau kaza ba to shi ƙur'ani ma'ana ta daga ubangiji ba zance na ba auƙalu ko kuma sun ce a'a bi hamsi ma'ani shi ƙur'ani shi na da ma'ana biyar shi na al'amuru wan nahyu الأخبار والاستخبار والندى أمرنينا دهاني da neman labari da ba da labari da kira ma'ana kenan ba wani abu na ba'i wallahu ahdasa hadhihi alfazi ubangiji shi na ya kwarar da lafuzzan kai tubdihi معقولا إلى الأذهان كي تبديه دل لفظا سبينا دشي معقولا أحنكلك إلى الأذهان زوا هنكلي shi ya farar da lafazin lafazi daban kuma ma'ana daban to amma matsalat ya za a laffan za abin ba da hulici ba shina yiwa a to ya yi lafazi ne a don shi bayyana shi a hankalce zuwa hankali to kaga siyan sun ka ce mina na lafazi na ko ba ma'ana ba babu ma'ana lafazi na وكذاك قالوا إنها ليست هي القرآن بل مخلوقة دلت على القرآن وكذاك هكا قالوا سنتي إنها إتا ليست هي القرآن لفظ با قرآني نابا لفظ با شينا قرآني با اللفظ ذا أبين أني لفظ أبين دان هنكلي شغانا أبين amma lafazin ba shi na ƙur'ani ba Allah za muna ganewa da za ka ɗauko abubuwa ka kadiba na ƙur'ani to ba shi na ƙur'anin ba bai shi wani a'a don dai mutane su gane don hankali shi gane mina na ka ce ma ƙur'ani a'a bal makhalukatan a abin halatta shiki dallat ta yi nuni na alal qur'ani akan qur'ani ita wannan alfazu din nuni na ta kai akan qur'ani amma ba qur'ani na ba fa a kamar bibul ai ba ita tami ba injila ko eh bibul ba ita ta injila ba to amma su masu ita me take matsayinsu matsayin injila amma ba ita ta ba injila muna gane ko ita ta injila a'a to haka qur'ani shike shi yanzu an gaba ka bibul an ka ce ma ga injila kana yarda eh to haka na kamar sai dai ka ce su sun hake da ita sai sun ga temi injila ko to haka su ma jahamiyya ka gani wanga qur'ani ba shi na ba hakewa an kai da shi an ka maida shi qur'ani tun da ya ce ga rance da Allah bibul injila ta kana ranciya ba ka ranciya to shi ma haka shi abin da su jahamiyya sun ka aje shi kamar in mun ka ɗoka ai wasu abubuwa na an ka rubuta cikinsu wanda injila illa ta zo da makamantansu amma ba daidai da daidai ba amma lokaci akan dan samu abun shi dan zu kamar dai abun ga dai gwadi aka yi ko amma ba shi na hakikani ba wala rubba summi bihal qur'an tasmiyatal majazi wa zaka wada ustani wala rubba su da yawa summi bihal qur'an wala lafuzar sai a ce musu qur'ani ko amma tasmiyatal majazi suna na irin na majazi muna ganewa kamar suna na majazi yawwa ai ba zaki na ba ko kuma yadda za a dibin wani abu sai a maza ku a maida shi namiji ai ba namiji na ba ko a mai da wani abu da an ka mai da mota mace a bahaushe amma balarabe a sayyaratun ko akwai ta'ummi ta'anis mota maceta ni ka mai da ta mace kaga majazina eh tunda a haƙiƙa ne akwai abin da yanzu mutum ya an ce wancan maceta to akwai haƙiƙanin da ya sa ita mace ta idan ga ce wane na mishina to akwai abin da ya nuna shi na mishina don haka idan aka samu abin da ka nuna mace da abin da ka nuna namiji ga mutum ɗaya sai a ce mai mi sai a ce mace maza don shi na da wani yanayi da hakikan shi na nuna mace ta shina da wani yanayi haƙiƙan wanda ka nuna to cikin majazi ai babu mace maza ko akwai saboda ai babu haƙiƙa shi maza na dole sai dai a samu mace ko a samu mi a majazi amma haƙiƙan kaga zai iya tattaruwa ga halitta imma ɗan adam ko dabba wanda za a kalli wata dabba dole a ce mace maza idan tana da al'aura biyu tana da yanayin al'auran maza hakikatan tana da kuma ta mata to haka ƙur'ani shi shi ma majazina eh wanda suka cewa majazina suna na na majazi da haka ce ƙur'ani ba hakikan shi na ba a majazina kawai wa za ka wannan kuma wata ustani kuma wata ajewa ta ta biyu kuma an ƙare wata cakwakiya ko waka zalika talafu fakila hikayatun anhu wakila ibaratun li bayani waka zalika talafu haka sun kai saɓani fakila sai sun ce a'a hikayatun shi ƙur'ani hikayata hikayata ya ce hikaya shi na kaɗo ko labarin wani ka ba da labari irin wada wani ya ba da labari ne shi na hikaya eh muna gane ya to hikaya ta daga Allah a'a labari na an ka hakaito daga gare shi wakilo suka ce ibaratun li bayani an ka ce suna kilabiyya sun ka ce shi ko qur'ani ibarata ba hikayata ba ibarata akwai bambanci tsakanin hikaya da ibara ko me yasa sai a ce ta'abiru ta'abiru ni a halam ko kamar fassarar muhulki aura fassara mulki ya ta'abiri na a mu doka kamar yadda an ka ce ibn sirin wani ya zo ya ce mu yayi mahalikin ya zo hajji ko wani ya ce mu yayi mahalikin abun da kiran sallah ko sai ce mai hajji zaka to mahalikin kiran sallah shi na nuna ta ya hajji wannan ce mai da an kai hajji zaka minana ibarata mi an dalili sai ce Allah ce wa azin finnasi bil hajji don haka wannan mulki da ka kai shi na nuna zuwa hajjinka ai ba dan abun ya yi daidai da daidai ba amma akwai ibara ciki ko wani ya sake ce mai na yi mahulkin kiran sallah ce mai sata za ka yi ba duk mulki gudana ba ya ce dalili wa'azzana mu'azzinun ayyatu hal'iru innakum lasarikuna eh to muna na to akwai bambanci tsakanin ibara da hikaya muna gane ya hikaya ita daban ta za ka zo da irin gashi zai husara mana ƙasa irin abin da mutum ya zo da shi shi na hikaya ka zo a aike ka da labari ka bayar irin wannan labari ko makamanci ne saƙon shi na zuwa daidai wanda ya kamata sai ce iz kana ma yuhuka ka mahaki wa hadha lafsu wal ma'ana fa mukhtalifani yace iz kana ma ya haki saboda abinda za a hakaitu iz kana ma ya haki saboda ya kasance ma ya haki abinda za a hakaiton nan ai ka mahaki kamar abinda abun gana abinda aka hakaitowa kamar abinda aka hakaitowa na muna ganiya iz kana saboda ya kasance ma ya haka ka mahaki abinda aka hakaitu abinda za a hakaitar kama abinda an ka hakaitu na mun gane hausar to wa haza lafsun wa ma'ana kaga wanga lafazi da ma'ana ba mukhtalifa ne sai su saba yanci allafzu kaza to al ma'ana kaza to akwai sabanin lafazi da ma'ana to sai abun shi za abubuwa biyu na idan sun ce lafazi na wasu sun ce ma'ana to ta nan za a samu mi sabani ko sai zan lafazi daban ma'ana daban amma wasu suna ganin da lafazin da ma'ana duk guda ne to da haka ce yan haka naku abin ya zama abu biyu ولذا يقال حكى الحديث بعينه إذ كان أوله نذير الثاني ولذا دان حكى يقال أنا حكى الحديث يا حكيت حديث نن بعينه دا كيني حديث إذ كان سبيد يا كسنتي أوله وركوني نذير الثاني إلى النبيون معناه دا نهور كن دا نبيون ayin yasa sai a ce ya rawaito hadisi mi hikayatin hikaya hakaito shi yayi falizaka qalu la naqulu hikayatan da haka sai sun gace wasu sai sun gace kai ai ba mu cewa hikaya na wa naqulu za ka ibaratul furqani wannan sai dai mu ce ibara ta muna gane ya yanzu mai abbanbancin a wanda ka son shi hidda ƙur'ani da hikaya shi mai da shi ibara a in mun gane tsakanin hikaya da ibara a e e aha ma'ana ta ko shi ko hika sai ya zammi lafazi lafazi muna gane a to da haka sun ce wasu sun ce fa liza dan haka qalu sun ce la naqulu hikayata ba mu ce hikayata a wa naqulu za mu ce zaka ibaratul furqan wannan dai ibara ta ga ga qur'ani kenan ibara hasashen abun akai dan hikaya fa ta ibara muna fahimta hikaya ta hihi abun ga yan ce wane ya hakaito abu ga wani to maganan na haka na ko kusan haka na amma ce ibara to hasashe kan yi to da haka sai sun ce a ba mu ce hikaya da ya ce hika abin ya yi kusa za a murkushe su ko a sai sun ce sai mu ce ibara mun ce ibara sai a zamna lahiya والآخرون يرون هذا البحث لفظيا وما فيه كبير معاني والآخرون سوكم وسو يرون هذا البحث سنة جنون وانجدي بنتكي لفظيا لفظينا wai ma'ana shi ƙur'ani da ma'ana ce da lafazi ne duk abu gudana wa ma fihi kabiru ma'ani wanga ba babban ba ba wata ma'ana mai girma ciki a lafazina ma'ana nan yanzu kamar da nika faɗa muku ana iya sai wai me yasa aka ga magana me yasa kamar magana in baka tsaya kan natsu ka gane dan me aka ta wanga ta ta ta ko wagga ta taɓurza me yasa sai ga kamar magana ga ta nan dai wai ana ta yinta a'a magana ta fa aka son wayan ga su da su a bangaren qur'ani kaza wayan ga da su a bangaren qur'ani kaza ko to ana tuwa da bayani son aka yi a waye maka kai ƙarshe ka gane cewa magana wa ƙur'ani magana Allah ta ba halitta ta ba eh eh to su ko wasu sun ka bi hanyoyi wayanda ba son qur'ani shi zan magana Allah sai su bi wagga hanya su koma su bi wagga hanya su bi wacce hanya dan mi dan su hidda shi daga magana Allah ko a an bai da shi a lafazina ko ma'anana ko ibarata ko minana ko wannan duk ana son a kore shi daga Allah mu gane ta taɓurzar da ake ciki idan dan shi zan kakka gasa gane ina ake ciki sai ce faslun fi mazhabin iktiraniya to ga wata mazhaba ta iktiraniya ta haɗawa can ba akwai rarrabiya ba iktilafi ko to ga ta rarrabawa ga ta haɗewa sai ce wal firqatul ukhra فقالت إنه لفظا ومعنى ليس ينفصلان ذاك sai ka gane rigimar wasu su yi nan wasu ce lafazi wasu ce ma'ana wasu ce hikaya wasu ce ibara ko to wasu sun ga ce wata firka ta ce innaku kai masu ce lafazi na daban ko ko masu cewa ma'ana ta daban sai sun ka ce a innahu lafzan wa ma'anan suna tunkararwa suna tunkara waɗancan ko a waɗanda sun ga ce ibarata ko hikayata ko lafazina ko ma'anana sai sun ga ce laisa yanfasila ne ba su rabuwa ba su rabuwa da lafazin da ma'anar ba su rabewa magana banza ta kuka masu ciya ma'anata ko masu ciya lamzi a a duk gaba ɗaya na ai an samu saɓani tsakanin wayancan ko sai sun ka ce wal lafzu kal ma'ana qadimun qa'imun bin nafsi laysa bi qabilil hidisani wal lafzu lafazin kal ma'ana kaman ma'ana shiki qadimun qa'imun bin nafsi tun an dade dai shina tsaye ga rayuwar ma'ana ga ubangiji laisa bi qabilil hidisani bai karbar faruwa ba faran rena ba abin mun fahimta tunda su wani suna ganin faruwa na yi fasinu ai su ma amma suna da kuskure sai suka ce fasinu inda ba'ila masbuqatan lakin huma harfani muqtarinani suka ce fasinu inda ba'ila masbuqatun sinun wajen ba'un ba wadda ta riga wani ba wadda da sinun da ba'un inda ga sinun ga ba'un to ba wadda za a ce ta rige wata ma'ana misali na ce bismillahi ko bismillahi da sinun da ba'un da sinun wani rige wani ba'un ta rige ko sai an ce bi sai an ce is sai an ce si ko to suna sun ka ce sinun da ba'un ba wadda ta riga wani lakin huma sai dai su harfa na harafi na muktarina ne wanda sun ka haɗi harafi na biyu sun ka haɗi muna gane ya walƙa'iluna bi za wa'inda ka faɗin wagga maganar ya kunu inna ma tartibuha bisam'i bisam'i ko bil azani sai sun ga ce inna ma tartibuha wai wannan sheri da za ka jin b sannan ka ji mi c a sun ka ce kai tsari na naji da kunne kunne su sun ka tsara wannan abu muna ganiya kunne na ta kunne na za ka jin a kunne na za ka jin ba eh sai ka ji si a kunne na amma ai duha da suke ba wani zance bi ne ita ta si si ita ta bi muna gane ha don haka lafazin shi na ma'ana ma'ana ita lafazin ko a'a ba lafazi ba daban ma'ana daban aha yawwa wala haktiranun sabitun li zawatiha fa'ajab li zatta khaliti wal hadayani shina ce a wala haktiranun sabitun li zawatiha sun ce suna da haduwa tabbatacciya ga zatin su wajen zatin su duka sun haɗi shina ma da ce fa'ajab da Allah kai mamaki lizatta khaliti da za a maida ba'un sinun sinun ta koma ba'un ya ce da Allah dibi ga cakuɗe ba'un daban sinun daban ko ba'un ba sinun ta ba sinun ba ba'un ta ba ya ce da wanga surutun banza da yaya dibi wanga abu lakin na zagunihim قد قال إن زواتها ووجودها غيران لكن سيدي zagunihim wani malam da ana ce mai zagun daga cikinsa ce kad ala shi ya ce inna zawata ha zatinta wa wujudaha da samuwarta bai rana abu biyu na ba abu gudana ba ya ce shi da zatinta da samuwarta ba abu gudana ba ma'ana sai ce fatarattabat bi wujudiha ko la zatiha ya lil uquli wa zaigatil azhani sai ce fatarattabat bi wujudiha sai ta tartibi don samuwarta mun gane tartibi abin da a tartibi waggana gaba waggana ba shi na tartibi li zawati ha da zatin ta zatin nata tunda sirrin da zatin ta ko ita ma ba'un da zatin ta ai ba gudana ba yace to wannan zati nata samuwa ta sai sa ta tartibi sai an ga samu ba'un da sinin amma ba wai wani abu na ba kamar duk abu gudana ba shi na nuhin ba gudana ba mu fahimci maganar ba shi na kore a wayan ga abubuwa guda ce a kamar shi na nuhin gudana a amma da an ka samu zaci da samuwa sai sun ka zama abu biyu akwai mi zati akwai samuwa ko to daga nan fatarattabat bi wujudiha sai an ka samu tartibin abin don sabida mi sai ta jerantu sabida samuwat la zati hawa ba don zatin ba muna gane karatun wai nan na kamar duka mutane sun cere sai ne zaton karatun da ba gane ba eh dan saboda littafi nawa mun ga sai da nawa ne ka gani wai akwai musu mun fahimci karatu ko ban gane ba a ya ce lakin zagunihim sai dai zaguninsu malaminsu ƙadƙala shi kuma ya kwaɗa ce inna zawataha wa wujudaha gairani samuwa zatin harafin da samuwa harafin ya zan wani abu biyu na eh sai zan bi ko sai ce fatarattabat sai an ka samu tartibi jerantuwa bi wujudiha don sabida samuwar ba'un da mi a'a la zatin hawa ba zatin ba zatin duk gudana sinu ita ta mi eh amma da an ka samu samuwar ga ba'un ga sinu tunda abu gudana ai eh shi yasa sai sun ka za abu biyu ko amma yanzu da sun ka jerantu ya ce fataratta ba sai ta jerantu bi wujudiha da samuwarta amma la za ta hafa ba za ta ba doka dai sinun din dai an ga koma ita ta mi eh amma tunda an ce ba'un an samu ba'un da mi wajen samu eh shi yasa to don haka dai da lafazin da mi tunda sunan lafazi mi lafazi ko sunan ma'ana ma'ana ko kenan samun lafazi da ma'ana sai ya sa sun ka zammi eh a sai sun ka zambi ko to amma ya an ka koma an ka narke wajen lafazi wajen a a hangi abun duk abu gudana a duk da lafazin da ma'anar duk gudana inda ma'anar take nan na lafazin shike inda lafazin shike nan na mi ma'ana take mun gane ko ya lil uquli shi na mala yace kaiton hankulla wa zaigatil azhani da karkacewa kuma hankali azhani shi na hankali ko wai abin mamaki to ai abin mamaki na nan ko laisal wujudu siwa haqiqatiha ko lizil azhani bal fi hadhihi al'ayan laisal wujudu bai zamo ba samuwa siwa haqiqatiha kuma bayan tabbacinta ai samuwarta bai zamo ba kuma banda haƙiƙaninta ko lizil azhani ga mai hankali sai ce bal fi hazihil a'yani bari ma cikin waɗanda abubuwa ɗin da alwujudu da hakika mai abambancin su ai shi na hakika samuwa ita hakika ko to shi da ya bambanta ya bambanta samuwar da zati yalla ina ina kokari ina ina wata kun gane لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجودها ذهنا فمختلفان لكن سيدي إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجودها إن كان ميد حقيقة وجي da samuwa kamar da so su abu da ko zihina a hankalci to fa mutalafa ne sai su saba muna ganewa idan kan mai da haƙiƙa harijan ita wani abuta daban sai kan mai da samuwar wani abuta daban an samu mi eh an samu haƙiƙa da mi da samuwa amma ai samuwar haƙiƙa ita ta mi ita ta samuwa ko ko akwai bambanci ce wal aksu aidan mislu za فإذا هما اتحدا اعتبارا لم يكن شيئان والعكس عيدا مثل ذا إن ذاك أكسي هكذا لنا misali hakikan ita tami samuwa samuwa ita tami eh to fa'izahu mattahada idan sun ka haɗe sai samuwa ta zammi hakika sai hakika ta zammi samuwa ko itibaran sai shi zam shi qur'ani itibari na itibari na muna ganewa kaga lam yakun shay'an sai zam ba wani abu na ba abu bi wannan ba magana ta ta sunna ba wannan ta ita ma magana ta ta kilabiyya sun ce a maida shi itibari ya an kama yada shi itibari sai komi shi koma shi dunkule shi zammi shi zan guda wa bi za sun ga ce da haka na ya zulu jami'a iskalatihim fi zatihi wa wujudi wa wujudihi rahmani wa bi za da wannan na ya zulu jami'u iskalatihim zai gushe gabaɗin rikicinsu fi zatihi cikin zati nai wa wujudihin rahmanu da samuwar da samuwa ta ko ba ubangiji ba shi qur'ani eh an yi haka an ka mai da duka abin ɗaya to sai abun shi zammi sai a yi ta ishkali yalla mun gane ba za a samu ishkali ba gare su fa su kilabiyya tunda ana gwagwarmaya na da irin su jahamiyya su daga cewa ma'ana daban lafazi daban yanzu da an koma an ka ce hakika ita ta mi ita ta alwujud alwujud shi na mi hakika ko kenan yanzu kaga shi kenan sai a samu gushewa dangance da shi ƙur'ani zati na daga zatin Allah na ko kuma saman mena sai a hita daga wannan matsaya sai a tsaya abu guda abu guda sai zama hakika ko a shi zam lafzan wa ma'anan ina fata an fahimta duka wannan magana da suke wai ba firka ta ba wadda ahlus sunna ka zancen duka zai kawo na su ahlus sunna anan sai dai zan ɗan kawo maka ɗan bayani kaɗan cikin magungunan yani zai ce maka dibi wanga wawanci ai magana zai kama ko to maganar da zai kama ka tashi kawai dibi wanga wawanci ko dibi dan kaza shine an magana sai shi ci gaba da maganar su sai gaba zai zo shi ta warware ta ɗai bayan ɗai don mu fahimci abin da aka nuhi da littafin abin da muka faɗa daidai allah shi ba mu lada kuskure allah shi gafarta mana